إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a 27 ga wata na sha'aban hijira shekara 437 wanda daidai da uku ga wata na shidda shekara 2016 sha Allahu yau za mu ci gaba da tafsirin sotul ma'ida a sati da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha hudu ta wannan sura suratul ma'ida illa kahin muhara akwai cikin karatunmu na sati da ya gabata na yi kurin bayani da muka yi na annabi isa alaihi salam wannan bayani da ya gabata da shi da wannan mata ta wadda suke zamane a wuri guda ba nazara za mu ce wadda ta nema ya mata addu'a ya ce ba zai mata ba ba zai ɗauki ba gurasa ko burodin 'yan gida ya ba kare wanda dai bayan matsawa da ta matsa almajiran suka ce to ai idan 'yan gida sun ci burodi wa yake cin saura kare ke cin saura da haka dai ƙarshe annabi isa alaihi salam a yanda labarin ya zo a wannan sura ya mata addu'a to cewa mun kawo hujja da shi akan cewa annabi Isa kamar nasin Qur'ani ya kawo haka nasin littayin su ya kawo manzo ne zuwa ga Bani Isra'il karara abin da yake a rubuce har a yanzu a wannan wuri ya ce shi manzo ne ba aiko shi zuwa kowa ba sai wa'annan yan tamakai na Bani Isra'il to wannan dai da nayi bayani cewa cikin jan ne a kuskure ne ba cikin jan bane ba cikin mace ne cikin matta a shafitakinsa na sha biyar kuma wadda suke cewa aya ta 21 zuwa 28 ne kenan na ce jan amma cikin mace ne kenan cikin mata ne sai kenan sha Allah za mu tashi aya ta 15 ta wannan sura insha Allah alhamma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير نعم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نعم إذا
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير الله سبحانه وتعالى يا كرا cewa ya ahlul kitab in wannan kalma ta zo da yawa cikin alkurani Allah ya lokacin da yake magana ga yahudawa kuma ci banu isra'il iya masa wannan kira saboda ba dan komai ba saboda kawo hujja wannan da ake ma magana al'umma ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da littafi zuwa gare su amma suka ajiye littafin suke aiki da san zuciya sadin zai musu magana musu kira da ya ahlal kitab kinan waɗanda sun san sare abin da ake faɗi kurin taurin kai ne cewa ya ahlal kitab qad ja'akum min allahi nurun wa qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran ma kuntum takfurun wa ya'fu an katsir ya ku ya ku alal kitab haqiqa manzanmu ya zo muku manzanmu ya zo kuma wannan manzan yubayyinu lakum iya bayyana muku kathiran mimma kuntum tukhfun min alkitab wa ya'fu an katsir iya bayyana muku abu da yawa wanda kuka boye a cikin littafin naku a littafin ku Allah ya sabkar da bayanin kun san da shi kuna boyewa shi ba cikinku yake ba bai san ba abin da ke littayinku amma iya hudin iya bayyanar da wasu ababe wanda akwai a wajenku amma kun ɓoye wa ya afu an kathir duk da cewa iya rangon wasu abin bai ma ambato su abu da yawa iya ambata muku wasu don yanke hujja wasu ma da ɓoyen ba tare ba da ya ambace su don wata ba ta fa'ida a ciki kan wannan misali irin na maganar la'anta da Allah ya musu na ashabu sabt irin mas'ala ta maganar eh maganar hukumcin zina a cikin su cewa jehewa ne har sun nema ya musu hukumci wansu sun yi zina a cikin su suka nema shi ya musu hukumci da abin da yake wurin shi suna tsammani bai san ba abin da yake wajen su ta tsaman samun rangwame a wajen hukumci a wajen shi da suka zo ya ce ai ku ɗoko a taura man a karanta a muku hukumci da abin da ke littayinku aka ɗauko a taura ana dibawa sai ɗaya a cikin su sai ɗora hannun shi a wurin da yake da bayanin hukumcin jiwa a ruwaya ta abdullahi salamu ne ya ce mashi ɗauki hannunka daga nan iya ɗaukewa sai ga abin da yake a taural yadda yake a ƙur'ani da annabi ya musu bayani na jehewa a cikin a tauran ma jehewa ne kaga sun ɓoye so su yi wasa da hankalin mutane aka ta kuma abin haka yake a rubuce a hannunsu wannan shine kenan yanke hujja kenan haka suke to kenan wannan manzo ya zo iya bayyanar muku da dewa daga cikin abin da kuka ɓoye na littafin da aka aiko muku wa ya afu an kathir yana rango mai barin an bato abu mai yawa ciki kad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin kuma lalle haske ya zo muku daga wajen Allah kuma ce da littayi bayyananne ko mai bayyanar da gaskiya nan maganar an kawo nurun an ka kitab na malamai su ce ana niyan muhammad sallallahu alaihi ko ana niyan alƙuranin umar malamai ce nan ba wani matsala a nan sallallahu alaihi haske ne ga duniya tabbas haka ƙur'ani haske ne na shiriya kuma ka bakan ku hada kowanne kalmar na ɗauka cewa haske ne daga wajen allah ya ce ya haɗi biyun lamunin taba a ridwana Allah subhanahu wa ta'ala yana shirye suwa da wannan alƙur'anin iya shirye da wanda yake bin mai neman yardar Allah mai bin abin da Allah ke so shi ne Allah ke shirye suwa ya sami shirya ta alƙur'ani iya shirye da shi da subulu salam hanyoyi na aminci in wannan shine maganar hujjar cewa bin sunna bin addini yadda yake yadda Allah ke so ba ni kai kake so ba aka ce mani taba ridwana يهدي بالله سب- يهدي بالله به الله ي- يهدي الله يهدي به الله من اتبع رضوانه الله إيه شريعة وده ونا القرآن من اتبع رضوانه وانه يردر الله wanda kenan ba nashi bane ba da shi yake so ba abinda Allah ya so ke bi shine Allah ke shirye suwa da subulus salam hanya ta aminci a cikin ta sai hanya aminci hanya wadda babu kaya babu matsala kanta har zuwa gidan aljanna tace hanya lahiyayya amma duk wanda ba ita kawo ba akwai kwazabi akwai kaya akwai kurabe amma hanya mai lahiya abinda Allah yake so ka bi kai da kitabun shari'a ta hakika ta alqur'ani wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma Allah subhanahu wataala yana hudda wa'inda suka yi imani ko suka bi wannan alqur'anin Allah na hudda su daga duhai duhai dan gargajiya shirka al'ada a duhun iya da yawan gaske yace ta zulumat mace ila nur zuwa ga haske na shari'a iya shi hudda su daga duhai na jahiliya zuwa ga haske kuma ta bi idinihi kuma wannan abin da uzinin Allah ne Allah shi aiko da manzan ya mi umarni kuma ya yi kira zuwa ga wannan hanya wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da su masu imani masu bin wannan Qur'anin Allah yana shiryar da su zuwa ga hanya mai kakkatar har aljanna Allah kai malaiya ci gaba لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا na'am ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله سبحانه وتعالى na tabbatarwa na karbuhar da wannan magana laƙad duk kalamomi ne ga lam ga ƙar tabbatar da haƙiƙantar da kahurci Allah ya tabbatar da kahurci suwa allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa'inda suka ce Allah shine ainihin masihi Isa dan Maryam Ka Isa dan Maryam shine Allah kur ba wani Allah ya shi wannan iya tabbatar da wannan aqida tana nan a cikin su ta tabbata a cikin su kuma Allah ya tabbatar da kahurcin mai wannan aqida dan wa daga cikin hadarin cikin abin da yake kahurtar da mutum kin kahurtar da kahurin da ya tabbata kahuri ne in wa kaga ayi wai musulmi har kuma ya wai a wannan ya shi shi modere ne wai ba ka ce ba kinsa kahuri to na ka da qur'ani shi qur'ani ne hudi sai da wasu karanta shi shi qur'anin da kuke a da'awa imani da shi Allah ya saukar da shi shi Allah shine ke wannan kalmomi laqad كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قالوا إن الله ثالث ثلاثة دون أن لا كورتاس ده هك أنوا كمان ده أتكلم وده محاضرة ده ممكن كان وانا مسألة تا الولاء والبراء abin da yake ka mushkila ga al'umma abin da yake kai imani shi na addini wani addinin ba kai ka tsara shi ba a kai ma bi ne kai Allah sabakar da shi ya ko da manzo ya mai dokoki wani dokokin ba wani bai yi su balle ya gyara su shi Allah yawan dokokin ka ce ka yarda ka imani da shi kirkurin naka bi ne ko ka shi ko ka huta ko ka shiga ka mai kauya gaba daya ko ka huta amma shi Allah ga yanda ya wuɗa kayan shi he da tabbatar da wani abin amma yau sai abin da ya ka mushkilar ganin wasu cikin malamai suna ga hikima ita kuma ba hikima bace ba wanda suke ci da addini na kirista da musulmi mace da addini suna yaudarar hukuma ko gwamnatocin duniya sauransu da cewa mu ne 'yan zaman lahiya eh wai me wai zaman lahiya kai kirista ne ko musulmi kai kirista ka zo ka shiga rediyo kana cewa duka addini ne duk addinin Allah ne ka je coci ka ce babu hanyar aljanna he ta isa kala wancan me zai ma ji shi wancan da ka je coci kake magana can ka shiga rediyo talabijin ka ce duk addini ne ƴan uwanmu ne nan ka je ka ce a'a ba ƴan uwanku bane ga addinin Allah kai musulmi ka hodi ka karanta alqur'ani Allah ya ce wa'annan kahure ne me cewa isa Allah ko dan Allah kahuri ne ka shiga rediyo nan an baka kudi na proje ka kawo ta proje ko shiga rediyo kuna da addini ne da addinin Allah ne baka kaga wannan shi ya kawo an aka samu matsala wa'annan malaman da ake ga malamai ne alhali wallahi yan tallan yan ci da addini ne in za aka samu mushkila cikin al'umma yau kirawo su ba sa iya gaya ma mabiyinsu ya bi don sun san ba macu ɗan neman kuɗi ne ɗan kwangila ne kwangila ke yi don sun ji abin da yake hudi to yoshe kai ka zo ka raba ka harshe biyu kenan idan aka ko ba samu rikici wallahi ba sa iya kashe rikici da mabiyan sun san matsayinsu amma ku tsaya ku gaya ma al'umma ku ga addinin Allah ga abin da ya ce wani kahuri ne amma addininmu ya mana yarin zamantakewa mu da kawure akwai kawure na amana amma yana kawure ne ah akwai haƙƙi na zama da kawure na in wani mun yi bayani musulunci ya raba kawure wajen gida uku akwai musta'man akwai mu'ahad akwai zimmi har akwai al-muharib na hudu wannan kowane musulunci samar shekarar dubu ya zamantakewa da kowane kawure al-musta'man wanda yake kawuri ne a cikin musulmi an ba shi dama an ba shi amana ya zamana ba a taba shi ba a taba duke shi amma kai tsangoma addini kai bata addinin ku ya zamana a ba shi kariya ba mai taba shi zawa wata bukata ta kawo shi a ba shi amana almu'ahad akwai zimmi zimmi a nan yake zama yau da kullum zaman duniya zai ibadar shi a ba shi kariya amma shi ma kai ta musulunci a kan dokoki ƙarƙashin tsarin musulunci haka akwai mu'ahad wanda ke kawuri ne a ƙasarsu yake mu da ƙasarsu duk ƙasarsu kawure ta musulmi ne amma wani ana iya bashi visa ya zo nan kan wata muhimma wani aiki ya zo ya koma wani shi ne mu'ahad wanda yake almuharib shi ne abokin yaki kenan musulunci wanda ku gaya mutane gaskiyar magana wannan addinin kahurci ne kiristanci kahurci ne yahudanci kahurci ne sun ne ce amma muna da alaka ta zamantakewa kyakkyawar zamantakewa don al'umma musulmi al'umma kiristanci ko hurinci ba su taba zama ba a lokacin da suke da daula suka ba musulmi damar addini suke so ina musulunci ba su mutum ya karanci tarihin musulunci kaga ba a yi wata daula ba ta yahudanci ko ta nasaranci wanda ta ba musulmi haƙƙin da musulmi suka ba yahudawa ko nasaru a cikin daularsu karanci ta da musulunci gani yadda baitul maqdis da aka bude ta su waye ciki kiristoci na ciki wace yahudawa ma suna yawan duniya sun watse ba su ma mazamni musulmi haccocin da suka da aka iske umar ya hana ya ki sallah ma a ciki dan ka amshe ta ya ba su dama ya huta ko ya sallah wannan haka ba mu yi wa musulmi gori na magana shiga haƙi musulunci ya tsara komi kinan a hutu a gaya mutane ainihin magana gaskiyar magana wannan din mai cewa isa allah ko dan allah ko allah uku na sunkura ce kawuri ne ka bashi matsayin shi na kawuri kaka canza mishi mun ga ku nan bayanin yan uwa su yahudawan wanda suke yi magana a duniya su akan haka suke din yanzu ke mu'amala ba yanzu aka yi wani taro da yahudawa da kiristoci kai an yi taro an ce ta addini baiwa bayan za ba yahudu ya ce maka kisanci addini ne ko musulunci bai wa wadi duk zama suke nan opec kabancin abin da ke nan opec hida yin mu'amala ta tattalin arziki ta wane ne an ka taba kama magana addini ya kamata yanzu an yi model an ci gaba duniya ta ci gaba wannan kalmomi da kuke karanta da ɗiyanku a cikin wajen ibadarku na kyamar kiristanci na bata isa ya kamata yanzu zamani ya nisa a ɗauke su suka ce ku tsaya ku tsaya lamarin mu'amala daban lamarin addini daban ka kashi nan amma shi musulmi shine wawa shi tsakanin a ce har ya cewa duk addinin Allah ne to na kada Qur'ani na ga kowa a aje komai a wurin shi ko ga mutane gaskiya shine wata fitina ma in ta taso za ku iya magana ku kashe fitina Allah taimake mu Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha al-masih ibn maryam haqiqa sun kahurta waɗanda suka ce masih dan maryam shine Allah qul ka gaya masu wannan magana kuma masu wannan aqida faman yamliku min Allah shay'an in arada an yulika al-masih ibn maryam wa ummuhu kai ce mun fil jami'a ma yace gaya musu masu wannan aqida yau idan Allah mai girma da buwaya ya so ya hallakar ya kashe isa ya kashe uwar isa ka ta duniya ma gaba daya in allah ya so ya halakar da kowa waye ya mallaki wani abu wanda zai hana allah ya yi babu isa da ran shi an kashe babu shi da ran shi kashe ta aka yi a tarihin a shi ma an ride shi don su aƙidarsu ma an kashe shi to allah za a kashe Allah zai baraka kashi da Allah yanwa Allah kiyaye a takaice kenan nan Allah ke cewa ko tabbatar da cewa idan faman yamliku min lashi waye mallaki wani abu a wajen Allah in arad an yurku al-masih ibn maryam in ya so ya halakar da Isa dan maryam ummu da uwar shi wa man fil ard jami'an da dukkan ma saman kasa gaba daya in Allah ne halakar da kowa da kowa waye ke iya hana ba mu iya hanawa na kenan ba wani mai mulkin komi sai Allah isa bai mallaki komi ba shi ma bawa ne kamar kowane bawa illa manzo ne na Allah yace walillahi mulku samawati wal ardi ma bainahuma yace gariya musu abin da yake tabbas na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan duk abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke tsakanin su ko ma me yake nan gaba daya mulkin Allah ne shi mallaki kan shi don haka ya khaliƙo ma ya sha Allah yana halittar abin da ya so shi ne ya so ya halici isa ba uba yadda ya halici adam ba uwa ba uba ya halici hawa daga jikin adam ya halici adam ba komi da ƙasa wannan shi ne Allah ke yin abin da ya so yake halittar abin da ya so ya isa ta wani hanya wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan komai Allah ce gaba وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه wannan kalmomi ne da yahudawa da nasaru ke yi na cewa nanu abu na'ullahi wa hibba'u mu ne ɗiyan Allah tan a bakinsu ko mu ne masoya na Allah ɓawon mai wannan magana domin da yahudawan da nasarawan dukansu suna cikin banu isra'il dukansu kowane wannan ana maga domin dukkan banu isra'il haka ce aƙidarsu duk da wani bangaren addini ana ce yahudawa mabiya na musa alaihissalam nasarawa mabiyan isa alaihissalam to kowane bangaren ga abin da suke cewa su ne ɗiyan allah masoya na allah ƙul sai allah subhanahu wa ta'ala ke ba manzan shi umarni ka gaya masu wannan maganar cewa su ɗiyan allah ne masoyan allah ne falima yu'adhibukum bi dhunubikum farmi azuku dammi dammi Allah ke muku azaba dalilin laihi in kuka yi laihi yake sabkar da azaba a halakar da ku dan su san sai azaba nawa kai a cikin su nawa ka halaka da azaba kin an haku diyan Allah ne masoyan Allah ne ya za a yi muku azaba dan ku yin laihi wannan shine ibnu kasir na ga ta imamu shukani ta imamu kurtubi suke kawo wata hikaya abin da tsakanin wani malami wani malami sufi na da shi da wani malamin fiki wuke ce mai shin ka iya gaya min a cikin alkur'ani ka iya gaya min inda Allah ya tabbatar bai azaba ga masoyin shi sai malamin ya kyale sai wannan sufin ya kame wannan aya da ta kawo hujja cewa kenan Allah baiwa masoyin shi azaba aina Allah kawo ture maganar su ɗaya ne masoya na Allah Allah ce fadi mai azibukum bi zunubikum kenan an hadda masoyan shi ne dan me zai muku azaba shi ibn kasir ke cewa wannan magana ta wani malami tana da madogara hatta a cikin sunna ya kawo ruwaya wadda ina ga imamu tirmidhi zaka cikin wannan sai jami' abin da yake ruwayan imam ahmad ya kawo ruwaya cewa na kashin abin abin da ya cewa wallahi wallahi la yu'adhibu Allahu habibahu eh wallahi annabi da rantsuwa dan nan wata mas'ala ce annabi sallallahu alaihi wasallam sana tahiyya wata mace danta ya bace tana nema tana nema tana nema can ta tsinka wani ɗa kan hanya mutane suna wuce a dubu tsaye ta wasu kuɗin wannan ta rungume su ta ka lalle san ɗa da uwar shi yanzu suka yansu magana wanzu wannan za su iya barin ɗan ta halaka inda dama a kanta dama shi annabi kawar magana annabi ta wallahi na rantse da Allah Allah baya azartar da masoyin shi kenan soyayya ta haka nan kenan batta san duk wani abu da cuta ga ɗanta to haka Allah annabi ya rantsuwa Allah baya azaba ga masoyin shi nasu ya tabbata to wannan malamai na cewa an an tabbatar da haka Allah bai azaba ga masoyin shi so nawa aka samu kuma bawa na kwarai da cikin jarrabawa har nasu ya tabbata ya cewa a shi nasa bala a alambiya ko ba suke koma jarrabawa annabawa kenan ibtila'i ga bawa ba azaba ba ce bawa zai tsammanin ibtila'i azaba ce amma ba azaba ba ce ba mun ka misalin ibtila'in da annabi Musa ya shiga a hannun Fir'aun ibtila'i ne da ibtila'in da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam me shiga na fitina ba fitina sakawa rijiya saidawa bawa bauta gidan sarki dole ba ba sai mace ba amma me shirin wani abu ne aka mai a gaba inda ba haka ba ya za a zo da matsayin wani abu ne Allah shirya wanda zai zo wani mataki na kwaro na daraja iyakar daraja amma sai ya bi wannan matakaiya kina Allah jarrabawa ga bawa ba a saba bace ba so da yawa jarrabawa da aka maka ita ce ma alkhairin amma kai din baka san shi ba sai ka tada hankalinka shi ko akwai abin da Allah ya mata hanya ce sababi ne ake bi da kai dan ka je wata kololuwar daraja kamar da kama Musa alaihi salam muka labarin Isa ko Musa ko Musa gashi a gidan Fir'aun ga duk abubuwan ga baban shi a shi duk wani shiri ne aka wa Musa da aka Yusuf alaihi salam kenan haka kenan Allah ba jarrabawa za bace ba ga mun kanta labar annabi ayyub alayhi salam da Allah mai jarrabawa da rashin lahiya da asarar iya asarar dukiya tsawon shekara sha wajen takwas cikin bala'i amma Allah ya mai ka dange ba shi wata daraja ta kololuwa ina ce sabira ni mun adu bani inna wal awam Allah ya mai jarraba mun same shi mai hakuri Allah ya be shi ya ba shi wata daraja ta musamman dalilin hakuri da ya kan musiba kuma Allah ya mai mai duk abin da ya rasa na diyan da dukiya aka mai abin da ba wa kowa ba aka mai ruwan zinariya da ruwan azurwa don da kaga mai da farko ka jarraba ce amma wace ba ta amma da farko mutum zai ga azaba ce kawai wannan bawa me ma me ma yawa Allah ha kenan kenan Allah bai azabtar da masoyin shi shin nan kenan Allah ke cewa falima yu'adhibukum ga ya musu in hadda abin da kuke da gaskiya ne dan me Allah ke muku azaba bi dunubikum dalilin in kuka yi yake muku azaba bal antum basharun mimman khalaq kai maganar diyan Allah musulun Allah ku bar ta ba haka bane kurin ku basharun mimman khalaq ku ɗaya kuke da dukkan sauran mutane bukun mun kowa kuma mutane ne kamar kowa daga cikin inda Allah ya sauran halittu kuma haka ne bayin Allah kamar kowane al'umma yace dan haka Allah subhanahu wataala ya kafiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha Allah yana azabtar da wanda iya gafarta mu wanda yake so ba mai hana shi haka ya azabtar da wanda yake so ba mai hana shi abin da so ke yi walillahi mulku samawati wal ard na Allah ne mulkin samai da kase gaba daya na Allah ne huma bainahuma da ma abin da kan sama kan halittu gaba daya mulkin Allah ne kuma wa ilaihi masir an ƙare ana so ba a so kan hanya ta ƙwaya ta banzan ake shi za ta gaba ɗaya dai makoma tana ga Allah kowa zai koma ga Allah ci gaba
ya أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فكرة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير نعم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أنا الله سبحانه وتعالى yana kiran dai ahlal kitab wanda kuna da littayi Allah sauka muku da littayi cewa qad ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku ana ni anan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya zo muku yubayyinu lakum ala fatarta min rusul iya muku bayani akan wata yankewa da aka samu ta manzanni nan shi ake fatara ko zamanin fatara wannan fatara na malamai da abai na tarihi ba aka samu bambanci kwarai wajen hakikantar da wannan magana don kayan musulunci ne ake wani tarihi kan masala wani sai shekara 500 da 560 wansu ka 600 wansu 400 na abu sai abin kira a bada magana mai kari matar imam bukhari ya karuwa ya ta salman na na da cewa shekara 560 shi da kula halin da an samu lokaci mai tsawo abin da lissayi lokaci mai tsawo shekara 500 zuwa 600 wanda wannan ba manzo wannan shi sa na tarbatar yake cewa ina aulan nas ibn maryam la'ana yasa bai ne bai hu nabi annabi ya ce wanda ya kusa da ko ni ne kowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam dan tsakanin da shi babu annabi ne ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu annabi shi to wannan yawa mas'alar cewa fatara wasu na ɗaukan cewa mutanen fatara gaba ɗaya tun daga isa alaihi salam zawa annabi sallallahu alaihi wasallama duka ba wanda zai shiga duka yan aljanna mana ba manzo kullu yan aljanna ne amma wannan magana babu tabbas babu nassi sayi sayi sayi akan ta karara me yasa yawan mushkilar idan mutum ya karanci ya karanci sunna ya karanci irin abin da muke bayani game da waɗannan al'ummomi da aka yi domin annabi sallallahu alaihi ya yi magana ga manya manya cikin ƙureshawa wanda kahin a haihe shi aka yi suka ma mutu kahin a mai saƙo amma nan salama ya tabbatar da cewa 'yan wuta ne inda har mutanen fatara gaba ɗaya 'yan aljanna ne ya za annabi kuma ruwayu ne ingantattu bukhari ko musulun da haka kenan shi ne ta kenan don mutanen maka mai mutanen maka mutanen maka aya ko manzo ai manzo ya zo annabi sai mana manzon Allah ne addinin annabi Ibrahim ake a maka su ne suka canza addinin da galgajiya da shirka suka rikita addinin na Allah kenan Allah addinin Allah iya nan ya aiko da wani manzo ya zo da addini su ne suka lalace suka rikitar dan a ce kullun Isa ta shike na kare dan annabi ya ta an kada bautar Allah ba hujja bace ba kenan nan akwai sako a ga mutane kenan haka mutanen fatara ba kowa ba a ce kowa bane ba aljanna lalle a ce wanda ba su isar da da'awa ta kai musu ba garin da babu da'awar aka iya kawo wannan hujja a kansu bu samu manzo ba amma inda yake da da'awa ta zo addini ya zo ku kuka rikita kuka jirkitas annabi sallallahu alaihi ya tabbatar dai da shiga wuta da dama daga cikin manya manya cikin qurayshawa ha kenan nan kurin fatara yankewa yanke yanke tsedawa ba wani manzo an samu lokaci mai tsawon shekara 600 babu wani annabi a saman kasa Allah bai magana da bai sako daga kowa a saman ƙasa sai bayan ya zo ne aka mai sako kuma yake wa mutane bayani abinda Allah ke nufi da su yace an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir Allah ya kuda wannan manzo bayan yankewa dan kar ku samu hujja abun hadin cewa ai mu wani bai bishara wani zai ba mu labarin aljanna ya kwadaitar da mu ba mu samu mai kwadaitarwa ba da mai galgadi kenan ba manzo ba mu san wani manzo ba na kenan ba mu da laifin komi to Allah ya yanke wannan hujja ya aiko muku da manzo faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa mai mai bisharal da galgadin ya zo muku kenan ba ku abun hadi wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai cikakken iko ne akan komi
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
na'am wa idh qala musa da qaumi nan Allah subhanahu wata'ala yana ba manzan shi ya mai tasiliya mana ya kwantar mai da hankali ya tunatar mai da wani abu da ya wakana game da wa'innan al'umma ba kai ba farau ba annabin ma da suke tunkaho da shi ya sha wuyansu sun ba shi wahala ka ambata musu lokacin da ka ambaci lokacin da musa salam yake gaya mutanen shi ya qawmi zukuru ni'matallahi alaikum ya mutane na ku tuna ni'imar Allah da ya a gare ku idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka ku tuna nan duk wanda ka tuna ba banu Isra'il irin da suka sha wahala a hannun Fir'aun gallazawa ta hannun Fir'aun bayan Allah ya huddo ku daga hannun Fir'aun ya sanya annabawa a cikin ku wa ja'ala fikum anbiya ya sanya annabawa a cikinku ya ce kuma wajen alakun muluka ya sanya ku sarakuna ya ba ku mulki da kuna bayi kamar zaman bayi ana gallaza muku amma Allah ya ba ku mulki ya ba ku annabawa nan isa ga nan musa alaihissalam iya jan hankalin al'ummar shi su tuna ni'imar Allah su yi godiya ga Allah bai kamata ba su ma Allah butulci kina iya tunatar musu da irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala musu nan cewa ja'alukum muluka a ana nin sarakuna ko ku ce balmina cewa a nan mulukan ba ku sa ku mawadata ibnu kasir ya kawo wannan ruwa da labarai da masalu da ruwayoyi da suke tabbatar da ma'anar muluk iya ɗaukan ma'anar wadata ya kawo daga cikin ruwa misali wata ruwaya ta ɗaya cikin sahabbai abdullahi bin amr bin as ɗaya cikin muhajirai ce yake ce mishi alasra faqara muhajirin yanzu abdullahi mu ba ba mu da matalaka muhajirai yake ce mishi anan yake ce mishi yake ce mishi yake ce alaka mar'atun ta'awi ilaiha yace na'am yace alaka maskanun taskunu qala na'am alfa'anta min al-aghniya qala fa inna li khadiman tafa'anta min al-muluk kuma ruwa ta tabbata ina kama musulmi ka ruwai nan daya cikin muhajirai suna tattauna da abdullahi bin amur bin as kamar da imam musulmi hoto ruwayar sai ke ce mishi yanzu ba wani talakawan muhajirai sai abdullahi bin amur bin as ke ce mishi ba ka da mace daga in ka kewaya inda kake zuwa ka huta ya ce ina da mace ya ce ba ka da gida da in ka kewaya in za ka je ka kwanta a gidanka ba ka mallaki gida ba ya ce na mallaka ya ce hamma ina da bawa ya ce kai kana cikin muluku ma an tabi na muluku wani ya kanta da yan rayuwar magabata wadata kamar annabi ke ba labarin cewa lissa gina an kasa ta'arud lakin gina gina nafs lissa gina an kasa ta'arud lakin gina gina nafs wadata ba abu taran kaya bane ba wadata haƙiƙanin wadata wadata zuci mutum Allah zai bashi abu mai yawa amma zuciya talaka ce zuciya talaka ce amma ga abin hannun shi amma ga mutum da ɗan kaɗan ya ji ya gode ma Allah la ya shi lau da tranquil lashe lau ko kada mai damuwa kenan abin a zuciya yake yan uwa magabata wannan bayan da yake mishi ya kwanta ma kenan su a wajen su ba tarin duke bane ba iya magana kama da kim ce kama da gida naka yace har da bawa ce kana cikin muluku ma kamar sarki ne ma kai misali sarki ne ma kai cikin wata ruwa wadda imamu tirmidhi ya imamu bukhari cikin adab mufrad ya zo da ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asaba minkum mu'afa fi jasadihi آمنا في سربه فإن قوت يومي كأنما يستله الدنيا بأزافيرها ما نروى لأن ذلك cewa duk wanda yawa ya gari a cikinku iya lahiya gangan jiki lahiya maza Allah ke sanar cewa wanda yawa ya gari gangan jikin shi lafiya kuma gari lahiya kai lahiya gari lafiya kuma ka mallaki abincin wuni ka ji abin wa wanda annabi ce duk wanda ya waye gari duk wanda ya waye gari Allah garin Allah da ya waye a ran nan ga jikinka lafiya gari lafiya ka mallaki abincin ran nan ya ce kamar duniya gaba ɗaya an baka ita a hannunka ne ran nan ka mallaka ɗan adam tunanin gobe jibi in na yi ɗiya in sun girma in na retret in na tsuha haya ta kai kaza gida kaza na yi wannan ya kan haka kana hura-hura tunanin rayuwar da ba hannunka ba kai ta baganta kai ta baganta wala shi ke ba mutum hada hada wala tunani na gaba abin da ba hannunka ba to ta inda ka mallaki aran nan ka ci ka sha lafiya ci ta duniya gaba da kaman gatan a hannunka kai wanda ka take rayuwar magabata haka ne haka suke rayuwa cikin sauki zuciyarsu a huce ba su da damuwa da mai akwai da mara akwai zuciya fes amma wallahi matuƙa mutum ba shi da wadatar zuciya wahala da wani kan mallaka wallahi ba gani kuma a gaje kake a gaje kake kullum zuciya ka zuciya ka kamar kai talaka wani talaka ma hekala hayya ta zuwa ta jini ka hau maka kuma misali sa banza nan kenan daga cikin magana kenan Allah ya sanya ku annabawa ya ba ku wadata kuma cewa ma mulkin ma irin sa annabi Dawud annabi shi mulki annabi Suleiman wannan annaba la ba su mulki cikin banu isra'il da nan musa ya musu tunatarwa a lokacin nan babu wani mulki sai ake fassara maganar musa alayhi salam iya fadakar da su Allah ya sanya muku annabawa ya ba ku wadata da shi ita ta yi kusa da a wancan zamanin musa ketarwa shi daga daga masar zawwa batul maqdis bai shiga ba ma ba su mulki gari ma sun waye gari sun zamu gani a gaba sun raye cikin wani lokaci na dimuwa kenan ba mulki ba irin mulki na da muke tsammani kisa malamai ke fassara waccan mas'ala da magana wadata da ya ba su wadata ba sa noma ba sa kiwo Allah ke ba su abinci daga sama ko zama ga insha Allah kenan nan Musa alayhi salam iya tunatar da mutanen shi wa idh qala Musa liqaumi lokacin da Musa ke ce mutane bani Isra'il ya qaum ya mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya a gare ku idza ja'ala fikum anbiya da lokacin da ya sanya annabawa a cikin ku wa ja'alakum muluka ya sanya ku mana masu mulki ko masu wadata wa atakum ma lam yu'ti ahad min al'alamin ya ba ku abin da bai ba kowa ba a cikin cikin duniya bala a cikin zamanin ku an ce wannan tafsirin magana wata kyauta ce Allah musu tabbas abin da aka musu ba a ma kowa ba wannan gaskiya ne menene mas'alar manna wa salwa annan musa alaihissalam ya ƙetaro da banu isra'ila daga masar ya ƙetaro ya tsero allah ya tsiratar da shi ya huto ya bar masar ya ƙetaro teku allah subhanahu wata'ala ya musu umarnin shiga baitul maqdis kamar za mu gani a gaba wannan garin ba su shiga ba a cikin daji suke ba su da gari Allah subhanahu wata'ala ya sabakar musu da abinci banna wa salwa tsuntsu a salwa kenan tsuntsaye ke kullun garin Allah in ya waye kun hanga kamar ɗiyan shi da su haɗu kun suna yawo suka haɗawa ka kama ka yanka tabus ba sa gudu kullun garin Allah waye kun tsaye su kun shu ya sabko ka kama ka yanka ga alman kamar zama ci darba ko mu ce zumu zumuwa abin sha ne dai ga nama ka ci kuma ga darba wannan suna cikin makacin ɗan gata suna cikin daji babu noma kiwo kuma ruwa dutse ne kurin gashi da ido goma sha biyu kurin kowata fami da idanta ga idan suwa ne ga na suwa ne da ganin suka shakwa da na sharuwa kurin ruwa wato tubus ba wahala ba ɗan take ba rijiya ba baka take ruwa kurin sha'aki kuma ya sa musu algamam ga zahir rana ba su da gida Allah sai musu giligije ke rihe musu hasken rana eh da rana ga rumuwa ta musamman suke gije mai ni'ima wannan sun fara kawo su ya ka mana kasa kasalwa ya ka algamam na malaman tarihi na kawowa to idan dare wai aka ce na aka aka fara inujin solar malaman malaman tarihi ne ke kawo cikin kisa cikin sira cewa idan dare yayi wannan gamamukin da yake kadin zai rana sai ya ba su haske kuma da dare wannan kina Allah ya musu wata ni'ima da bai ma kowa ba magana kenan ya ba ku abin da bai ba kowa ba cikin bayin shi kina ya kamata ku yi godiya ga Allah ku zama ta ku ne a gaba wajen bin dokokin Allah shine godiya ga Allah bin dokar Allah shine Musa ya sarki Musa ke jan hankalin al'ummar shi kan wannan iya tuna musu irin wannan ni'imomi da Allah ya muku na annabta da wadata da ya ba ku abin da bai ba ba kowa cikin bayin shi na Allah ya ci gaba يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون نعم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون نعم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
Na'am. Cikin kira ko jan hankali da nan Musa alaihissalam ke wa mutanen shi. Yace ya qaum udkhulu al-ardh al-muqaddasa allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Musa alaihissalam bayan ya ketaro teku ya ketaro ruwa Allah subhanahu wata'ala ya halakar da fir'aun yanzu Allah subhanahu wata'ala ya musu umarnin shiga baitul maqdis asalin inda babansu ko kakansu annabi yaqub ya taso ya tahi masar wajen dan shi annabin Allah yusuf alayhi salam a lokacin nan annabi yaqub ne kadai da yan gidan shi kadai suka bar wannan garin suka tahi masar ka kuma ce a wannan lokacin akwai gari akwai al'umma ai a kasar ba su kada wani ba kamata gidan nan sace misali da makar misali ko ta kawai wani gari dai ai a gari ne guda sai wata fami sai wasu gida wani fami mutum wani mutum mai iyali sai dan shi ya samu wani hali a wani gari sai ya ɗauki ɗan gidan shi ya ƙaura misali daga nan da magaran ya koma najeriya irin da ake nawa ake samun 'yan nijar asalin Nijar ya samu wani gwamna ko minista a Najeriya kamar da ake samun 'yan Najeriya a can Najeriya wani ban mukami a Nijar don mun san su ko ina akwai don kowa san don da samun matsala kana ana samu a nan ana samu a can na sanin guda ne to irin wannan kenan misali daga nan da magaran sai wani ya samu mukami a Najeriya sai ya ɗauki 'yan gidan gaba suka koma Najeriya suka zamana a Najeriya akan wani nasu da ya samu makami to shekaru ne masu yawa aka yi kayan wannan shekarun kayan musa alaihissalam ya zo kenan ka haina an jima shekarun ɗaruruwa kannan wannan famin sun yi albarka sun yawa a cikin wannan ƙasa ta masar haka ne aka yi fir'auna da ya zo tun da ya san asalinsu an san tarinsu kuma duk abin da aka so a wancan zamanin ma daban suke da mutanen masar kibdawa su a lokacin da ma suna da aƙidar bautar allah ba sai dai da basu bauta ma gumaka ba sa bin addinin mutanen kibdawa suna nan a ware kan addininsu na kakanninsu na addinin Allah illa yan kula ko suka tare shi kenan to wannan gida su ne kenan yanzu da suka taso Allah ya musu umarni Allah ya ku annabi Musa alaihi salam Allah ya halakar da fir'auna wanda ya galaza musu ya huddo su daga cikin mulkin fir'auna sun tsallako to aka ce yanzu su koma wannan garin kina a wannan zamani su ne suke tare da annabin Allah kinan Allah ba ruwan Allah da kawure ko asalin ka in ka kawuri ne wannan mutanen garin tun da kawure ne sai Allah ya umarnin Musa alaihi salam da shi da banu Isra'il su je su kama wannan gari dan a tsaye da shari'ar Allah a bauta ma Allah yanda Allah ke so shine hikimar aka aiko da Musa su je su kama wannan gari dan suna tare da shi ke tare da sakon Allah shine yace ya qaum ya mutane na udkhul ardal muqaddasa ku shiga ƙasa mai tsarki nan baitul maqdis kenan ku shiga wannan gari mai tsarki Allah ya umarnin da haka allati kataba Allahu lakum wadda ita ce Allah ya rubuta ku zamana a ciki shine garin zaman wanda Allah ya hukumta ku zamana a ciki yace wala tartaddu ala adbarikum ya muskace kar ku yarda ku koma baya ku koma kan ku koma kawurci dan nan lalaci ne kin bin wannan umarni na Allah na shiga wannan gari domin ya ce fatankalibu khasirin idan kuwa kuka ƙi shiga za ku taɓe za ku wayi gari ku koma kuna taɓaɓɓu masu kasara don haka ƙalu nan bayan duk wannan bayanin da musa alisala musu ya ja hankalinsu ya ƙare ƙalu ya musa suka ce ya musa inna fiha qauman jabbari wannan gari da kake ce mu shiga mu kama shi nan za mu zamna a ciki akwai mutane masu bala'i yan bala'i masu ƙarfi mabannata mana masu ƙarfi nan me ka wannan magana kenan can na cikin bakara ne can baya an bayani na asalin maganar Musa alaihi salam da mu bayyana gaban insha Allah Allah mai umarni ya tura ƴan leƙen asiri kamar za mu gani a gaba sun je sun ga su je su yi leƙen asirin wannan garin da suka dawo ne suka ba su labarin ƙarihin waɗannan mutane da kirinsu sai suka tsorata da duk da cewa kamar ibn kasir haka irin su imamu qurtubi irin su imamu shukani sun kawo wasu ruwayoyi da suka shahara a bakin mutane a wajen masu tamsiri masu tamsiri tamsiri masu kawo abin su ga dama yace suna kawo wata kissa ta cewa ai da Musa ya tura wa'annan 'yan aike guda goma sha biyu sun je wani a cikin mutanen garin ya zo garkan shi iya cire itacen garka iya cira in ya isko ɗaya a cikin sai ya kama ya sashi hannun riga shi he inda yake sa iya itace haka yake sa kamar ka kama kamar ka kama dan mangoro ya sa ka a cikin hannun riga wai manya ne jibga jibga wai sama wai mutum a wajensu kamar wai kamar mangoro ne ya ka sa cikin cikin aljihu wa haka suka sa cikin aljihu iya sa ɗaya ɗaya sha biyun wahai da suka sa duk ɗaya ake sha biyu a cikin a cikin hannun a cikin aljihu he da ya ƙare ya je gaban sarkin su ya zulo su ga su ya zulo su a gaban sarki wai a da hannun a aljihu wai zulo su wai wani abin suka gani suka ci kai wannan ina mu ina su ina yakin kuma a cikin garin a ko iwaja don bayan ibn kasir ya kawo ita abin ya shahara na hudun su wai iwaja shine wanda ya rayu da annabi nuhu alaihi salam wa iya da tsawon metar 300 iya da matsayin zira'i 300 don abu sama shi ne da aka yi ruwan tufana wai shi ruwa bai hallakar da shi ba haka wai shi ne ke ɗauko kihi a cikin ruwa ya ɗaga wa matan shi a rana kihin ya gasa a zahin rana duwannan duwannan tatsinya ce tatsinya ce ta tasha tatsinya ce kurin kaka ce ma kama ka dauka kace gaskiya ce tatsinya ce cikin kwashe-kwashe na bin Isra'ila dai ko dimijin ba dimijin wa'azi a daji shi dimin zuwa wajen tafsir malamai a daji don biya shi su wa yake gasa yake gasa mata kihi to dan wala idan kihi ya gashe hannun shi wa an ci da hannu amma wai ake ci a cikin kasa wai da aka kare ruwan dufana a kare ta ce mai ka taɓa mintun da kake wadda ka labarin halin mata wai ɗan gujen mata duk wani kiso shine na ibn kasir ke cewa wani maganganun abin da yake tabbatar da ƙaryarsu na ɗaya ruwa ta inganta a cikin sai bukhari haka cikin sai musulun a nan sallallahu iya bayanin cewa allah subhanahu wata'ala ya halicci adam a tsawon zira'i sattin wannan ruwa a bukhari akwai aka amsa sai musulun ya ce allah mai girma da buwa ya halicci dan adam ya halicci adam a zira'i sattin ya ce tun daga nan halitta tana ragewa har ya zuwa yadda muka samu kanmu a yanzu ta wannan ruwa ya kenan ke ce mun sirta kenan ƙarya ce babu wani mutum da ya kai zira'i ɗari ku sama kuma abin bai kama hankali wai har a kisan mai kanta kisoshin wai idan ya sako yan jama'a ya waja kun shi musu wutsari kurin ya kashe mutane da wutsari ki iya sama eh ya musu ruwan wutsari ya musu ambaliya da wutsari da ya kashe ku abin kisa tsaunin gaskiya ce da wannan kwashe-kwashe ne kurin su dai banu isra'il sun je sun kan mutane ne masu kari masu shiri zamanannu suka tsorata suka yi tawaye ga umarnin Allah subhanahu wata'ala na shiga wannan gari a yaki suka ce ya Musa inna fiha qauman jabarin ya Musa wannan garin da kace mu shiga a ciki akwai mutane masu tsananin kari wa inna lan nadkhulha hatta yakhruju minha Musa mu ba yanda za a yi mu shiga wannan garin sai in sun huta mutaka suna ciki ba mu ba shiga yace hatta yakhruju min hayy sun wuta fa in yakhruju minha fa inna dakhilun in har suka huta mu za mu shiga in wayo shi za a yi su huta da kansu in wannan shi insha Allah za mu je a satin insha Allah Allah kai mu insha Allah za mu dasa bayanin mu ga yanda wannan al'umma matsorata na banu Isra'il daga nan halin tsoronsu ya tabbata a yili na matsorata ne kuma suna tawaye game da umarnin Allah musa alisalam ya musu duk bayan da su gane su suka ci a kun su ba za su shiga ba insha Allah Allah kai musatin sama insha Allah kai azumi insha Allah za mu hada tafsiri ran talata mai zuwa insha Allah bayan la'asar kada hudu da rabi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته